da yadda wace gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wadda idan ba a manta ba muna cikin suratul waqi'a ita wannan sura mai albarka mun tsaya kan daidai gaba ko aya ta 70 abinan 60 da ta abinan da 6 abinan da 7 yau insha Allah za mu ci gaba kan aya ta 67 Allah tabaraka wa ta'ala ya jero mana irin ni'imomi da yawa bawa wadda ya kamata daga cikin irin waɗannan ni'imomi ya yi ƙoƙari ya duba ya yi wa kansa ƙiyamun laili amma abin mamaki baya la'akari ko lura da waɗannan ayoyin na Allah Allah tabaraka wa ta'ala ayar da muka tsaya a kanta ko ayar da take biye da ita Allah ya yi magana akan abin da ishafi ita shuka Allah ya ce damun sosai mu sanya ta ta zama bushashiya mutane su wuni suna mamaki mamaki irin na mai irin na takaici kuma su zo suna cewa inna la muguramuna mu dai an jarrabe mu da wata musiba ce ma'ana an ɗora mana wata musiba ce wadda ike ba mu san iyakarta ba wani lokaci masu ce a'a an haramta mana ma gaba ɗaya to me yasa shi bawa kullum idan Allah ya yi masa ni'ima to ya gode wa wannan ni'ima ta hanyar yi wa Allah biyayya to za mu koma yau kuma magana akan abin da ya shafi ruwa da kake sha nake sha muke sha wadda Allah tabaraka wa ta'ala zai mana bayani a kayi yadda Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am أفرأيتم الماء الذي تشربون Allahu akbar أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Allahu akbar لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون to da Allah ku duba hikimar Allah anan Allah tabaraka wa ta'ala yace afara'aytumul ma'allazi tashrabuna yanzu kai bawa ba za ka duba ba ku bayina ba za ku duba ba irin ruwa da kuke sha ruwan da kuke sha din nan Wa- ko tono da muke muke tono shi sau nawa ana tonon ai asara ba a same shi ba inda hali za a yadda ai asarar to ina kuma ka zuba shi a bakinka kuma bisa ikon Allah ka haɗiya kuma ya tafi yadda kake so kuma ka ji daɗinsa a bakinka akasin idan da mai gishiri ne kana gunzawa tsarwa za ka yi shi yasa Allah ya ce a fara'aitumul ma'allazi tashrabuna ku bani labari game da ruwa da kuke sha mana a antum anzaltumuhu minal muzni wai shin ku ne kuke ainihin saukar da shi daga giragizai am nahanul munziluna ko kuma mu ne muke saukar da ruwan inji Allah ma'ana ku bayi ku ne kuke saukar da ruwa daga giragizai da yake zuwa ko kuma Allah ne yake saukar da shi wanda shi wannan ruwa saboda albarkar da yake zuwa da ita farkon ruwa na damuna in zai sauka annabin rahama wallahi yakan yaye mayafinsa ya fita ruwan ya daki bayansa ya ɗiba ya shafe fuskarsa sahabbai zaka ga duka suna irin wannan saboda irin albarkar da take cikinsa shi ya sanya Allah ya ce mun saukar da kowanne irin arziki daga sama maluman tafasiri wasu sun tafi akan cewa hatta wayannan arzikin na ƙarƙashin ƙasa wato irin duwatsun nan gwalagwalai da sauransu azurfa waye da sauransu irin su tama wallahi duka a cikin wannan ruwan sama suke sauka sai dai idan ya sauka a ƙasa kuma ita ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi mata umarni ki tace kaza ki kai shigo kaza tace kaza ki kai shigo kaza tace kaza ki kai shigo kaza wato refinery na Allah kenan ko tatar da ba a ga mai tatar ba kuma a tace tsabbabu gurbatacce yanzu kowanne suke tonan ta ma ka duba ka gani yadda ake abin nan dinta da yadda za a sarrafa ta a fitar da karafa a fitar da wasu abubuwan ban amfani abin nan abubuwan amfani to in ka dawo kan ruwa sai ka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye wannan ruwa bai sanya shi irin mai gishiri wadda ba za ka iya sha ba Allah ya ce to a antum am- abin nan a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuke saukar da shi daga girgije am nahalul munziluna ko mu ne muke saukar da shi Allah ya ce launa sha'u wallahi da mun sauja Allahu ajajan sai mu sanya shi milham mai yawan gishiri la yumkinu shurbahu ba zai yiwu ka sha ba yanzu da Allah ka je ka ga ruwa irin na teku din nan misali in ka je Lagos ko kuma wurare da suke da teku mai ruwa mai gishirin ka gani ai gishirin ya gishirin har ya huce ma misali ko saboda ɗanɗanon da zaka ji in ka zuba shi a bakinka ko minti ɗaya ba ka iya barin sai zaka watsar da shi to ina kuma a ce ka sha wadda hatta jirgin ruwa hatta jirgin ruwa wallahi baya shan ruwa mai gishiri jirgin ruwa wallahi baya shan ruwa mai gishiri ka je ka tambayi masana ka gani kuma in ruwa ya kare masa da ake zuba masa wato ruwa mai daɗin da ake zuba masa in ya kare abin mamaki tun da ainihin dole ta sa yanzu sai an yi amfani da mai gishiri to in an ɗebi mai gishirin an zuba masa wallahi duk idda aka je aka tsaya sai an sassare wannan gishirin duka ya tace shi ya fito da shi sai a zo kuma a yi ta gayyar sare shi sannan a wanwanke bakin abin nan ɗin sannan kuma a kawo irin ruwan da yake bukata a zuba masa don Allah idan banda Allah wa isa da wannan iko a ce ga wani ƙarfe bature ya zauna ya ƙera shi ko bakar fata ya zauna ya ƙera shi amma sai gashi abin mamaki yana tantance ruwan da ike mai gishiri da mara gishiri to da Allah ya kai mutum kuma Allah ya ce launa sha'o, wallahi da mun so ja'alnahu ujajan sai mu sanya shi ya zama mai gishiri ba zai yiwu ku sha ba falaula abina eh, falau wurin haka yake falaula falaula ta shi na'am falaula tashkuruna dan me yasa ba za ku gode wa ni'imar Allah ba me yasa ba za ku gode wa ni'imar Allah ba Allah ya ce a fara'aitumun narin lati أفرأيتم النار التي تورون na'am أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Allahu akbar نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين to da Allah ku duba فسبح matafi باسم ربك العظيم don Allah ku duba matafiyi ku ga yadda Allah ya yi masa ni'ima da in lokacin sanyi ne ko yana bukatar zai gasa ko zai dafa wani abu sai Allah ya yi masa ainihin wato bishiya da zai sarrafa ta ya juya ya wani abu ta zama wuta in banda Allah wa yake da irin wannan iko wata rana ina kallon irin shirye-shirye na misali waɗannan turawa na yamma wato in sai na ga shi wannan bature ɗin ya je a irin shiga ruwa yake yi da kuma doron ƙasa wani guri da ije sai ya samu gurin yana da zuma da shi da matarsa yanzu kai idan zuma ta same ka ta rika cizonka amma su saboda iya sarrafa ta da suke bata cizonsu shi yasa ko isra'ila da suke kiwon zuma suke mamaki in sun zo nan sun ga zuma ana gudunta zuman ya yayyabe jikinsu amma suna kwance akan kujera irin ta gwadudin nan da ake cewa ko irin ta yadi kuma kowa da littafi a hannunsa yana karatu kawai sai dai ya dan haka in ta hau kan idansa ya dan haka ya share kawai kai yanzu mata yi maka haka ka zo kai wannan ta rika faffaura maka ba za ma ka zauna ba a gurin to ba wannan muke son maganar ba aya daga cikin ayoyin da Allah ya ajiye akan ita wannan bishiya yunwa ta kama shi guzurinsa ya kare sai ya samu kwai abin nan sai ya samu mushe na bauna cikinta ya fashe kudaje suna tabi to amma cinyarta da saura sai ya sari cinyar da adda ya tafi ya je ya zauna ni ina tunanin zai fito da yan leta ya dan fasa wuta kawai sai naga ya dan ɗebo yayi haka ya zo ya dan samu wani abu kamar kwarkwaro haka ya zuba wannan wannan yayin ya kawo abin nan ya sa kawai sai ya rika murzawa da dan tsinke kamar tabariya haka yana murzawa yana murzawa tana hayaki yana dan hurawa kawai sai wuta ta tashi abinda kakanninmu dai da suka koya mana yanzu wasu kuma ba su san shi ba Allah ya sauwake to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kirkiri wannan itaciya yace a fara'aitumun naral lati turu ku bani labari game da wuta da kuke ainihin me kuke hurawa wadda muka fitar da ita daga bishiya ma ai ma'ana tastakrijunaha wanda kuke fitar da wutar daga wannan itace na bishiya da muka tsirar muku da shi min masadiri haka haɗarin wa gairi kamar itace da waninsa Allah ya ce ba za ku duba ba ku gani ku ba mu labari ku kuke da iko akan wannan kome ɗanyen abu ya fitar da wuta mai ƙona mutum Allah ya ce antum an sha'atun shajarata shin ku ne kuka ƙirƙiri bishiyarta ya ce kamarkin wal afaru wannan ban san sunansu da hausa ba wayannan duka bishiyoyi ne da ake irin wannan hura wuta da su ɗin da shi wannan da ga a bakin ruwa ne ma yake da ya je ɗan kakkaryo ya tattaro yayi ɗin ya wannan hikima ɗin kuma ya hura wuta ya gasa namansa kuma suka ci ba zancen yana tafiya da wani lokaci zai shiga cikin ruwa wani lokaci akan tudu wani lokaci akan tudun ya hau duwatsu duka suna neman ilimi suna gane-ganen sirrin ƙasa Allah ya sauwake saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace to ku ne kuka kirkiri wannan itaciya inji Allah yace ko mu ne shine amnahanul nunshiuna ko mu ne muka ainihin kirkiri wannan itaciya Allah yace nahanu ja'alnaha ta zikrata Allah ce mu muka sanya ta ta zamo faɗakarwa ma'ana wannan ita wuta ɗin wallahi ku duba asalin wannan bishiya ɗin daga jahannama take ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta kuma ta zamo aya ga dukkan mai hankali ka zo ka ainihin abin nan kirkiri hura ta ka hura ta sannan yace wa mata'an kuma ta zamo wani kaya ne na guziri ma'ana bulgatan wato guziri ne lilmuqawiyina ga matafiya waɗanda suke cikin halin tafiya lokacin sanyi ko lokacin dafa wani abinci ko lokacin gasa wani abinci yuqiduna hada zasu kunna bil laili da daddare me yasa litahribas siba saboda ainihin abubuwa masu fika idan suka ga an hura wuta sun san akwai motsin mutane to za su yi nesa da gurin sannan waya hatadi adallu sannan wanda ya bata a hanya yanzu ya ga an hura wuta to da ya bata a hanya zai tafi gun wannan wutar ya tambaya ya ce yanzu daga ina ina yake shi ya fito daga gu kaza ne yana son zuwa gu kaza duka Allah ya sanya hikima akan hura wannan wuta din cikin dare da matafiya suke hurawa haka nan inda rana ne in sun hura ya hangi hayaki zai je ya tambaya shi wanda ya bata kenan to wanda ya bata ya amfana ina kuma waɗanda suke so za su dafa abinci ko za su ji tsimi ko kuma za su gasa wani abin su kaga amfanin ya huce kidaya Allah tabaraka wata'ala yace to mu ne muka ainihin halice ta muka sanya ta cikin irin wannan yanayi amma lil muqawiyina ya adilil musafirina Allah kai mana muwafaka Allah yace fasabbih ai ma'ana nazih bi ismi ma'ana ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake ubangijinka wanda yake mafi girma ai Allahul azim jalla wa'ala wanda girmansa ya ɗaukaka ma'ana fasabbih abinan bismi rabbika abinan bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijinka ai ma'ana ismu rabbika musabbiha kana mai tsarkake shi Allah din ma'ana koyaushe ka zama cikin me ka zama cikin tasbihi duk da dan adam an halice shi da ɗabi'a ta sako wani lokaci yana cikin sako haka kawai kuma ya san sako ne to amma mutumin kirki yana tunowa sai ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu sai kuma ya ci gaba da tasbihi kun ga mutumin kirki kenan amma yanzu misali wanda zai sa earpiece a kunnansa tun daga safiya har dare kida ne kawai in kaga ya cire kwanciya zai wani yana baccin ma akwai earpiece a kunnansa wannan kunnan abin da yake ji na wannan kaɗe-kaɗe ko waƙe-waƙen matuƙar ba karatu ba ne ranar ƙiyama zai ƙwammace wallahi da nan duniya da jin wannan tafasa alminiyon aka yi aka tura a kunnansa ya huce dala ku duba fitina irin ta alminiyon in an narka shi kai ka ɗauki dalmama manzan rahama ya ce mafi sauƙi da ka ji irin waɗannan kaɗe-kaɗe gara ka ainihin mai a narka dalma a zuba maka ita a kunnanka har sai ta huce a cire ta tukuna Allah kai mana muwafaka sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ce fala uqsimu fala uqsimu bi mawaqi'in nujum na'am wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim Allahu akbar innahu laqur'anun karim na'am fi kitabin maknun Allahu akbar لا يمسه إلا المطهرون na'am تنزيل من رب العالمين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Wala uku su mu bi mawaƙi in nujum. Maluma suka ce, Allah ya ce, Ai, ba wai sai na yi rantsuwa da masauki na ainihin wato taurari ba, ma'ana la hajata an uku biha, babu buƙatar in rantse. Wasu maluma daga ciki kamar irin su abu abin nan irin su abu Qatadata, irin su ainihin wato abin nan Hassanul Basri da makamantan suka ce a'a wannan laɗin ita za'ida ce suka ce Allah yana cewa fa uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafaɗar taurari to al kowace ka ɗauka daga cikin fassara duk inda ka ɗauka in ka kai ga juya irin buƙatar da ake so din shikenan fassarar ta zauna amma anan malam ya ɗauki yace fala uqsimu din yayi amfani da wannan lamun cewa ai la hajata an uqsimu biha litarau ƙuduratina fi asariha ba sai na rantse da mahwaɗar taurari ba in ji Allah ya ce wai don in nuna muku ikonmu a kan irin gurabanta da yadda muka ce za mu ajiye ta lokaci kaza zuwa kaza za ta shiga kaza wato gurare guda 28 ɗin nan da muka yi lissafi a wani karatu in ba ku manta ba har nake cewa ni ban karanta abin nan ɗin ilimin taurari ba saboda haka iya abin da na sani ko na ganshi kawai a karance ne saboda haka ba wani dogon bayani to Allah tabaraka wata'ala yace ba sai ya rantse da irin wannan mawaqi'un nujumi ba a'a malam yace auko kuma ladin za'idatun shi ma ya kawo misali amma sai yace ai ma'ana uqsimu bi mawaqi'in nujum allati tadullu ala azmatillahi ta'ala wa qudratihi yace ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da ma'abka ko mafaɗa ta ainihin taurari ɗin allati ta dullu wacce take nuni ala abu matallahi bisa girman Allah maɗaukaki wa ƙudurattihi da iko na Allah ɗin su wa'yannan taurari da Allah ya ajiye su na lissafin shekara ɗin nan wallahi kowace akwai masauki da Allah ya yi mata za ta shiga wannan dare kaza dare kaza za ta shiga wancan masauki dare kaza za ta shiga wancan masauki gurare ne guda 28 shi ne maliman taurari suke amfani da wannan ko in ce maliman duba sai a ce tauraro yau ɗaya ga wata yana gu kaza to yau kuma ba ranar sa'a ba ne kuma ce yau sa'a ne ko za ka bar gidanka da asuba wai za ka yi tafiya ne ka je neman sa'a na taɓa samun wani malami kamar yadda ta faɗa muku wani darasi watakila kun manta wani ya je yana son zai yi tafiya ya ce ina so ne malam zan in an yi la'asar ina son zan tafi guri kaza shikenan ina zaune sai naga ya ɗebo wasu takardu eh to yau kaza ne ai ga wata yanzu da la'asar babu sa'a kayi kokari karfe uku na dare ka tashi domin tauraron ya tashi daga gu kaza zai sauka kaza to fitarsa daga gu kaza zuwa gu kaza akwai albarka ka dace da wannan fita din sai ka fita lokaci kaza Allah ya sauwake rana ku duba rana ta alhamis da manzan rahama yake yawaita tafiya saboda albarkata amma shi malamin abin nan malamin taurari sai ya hana ka tafiya sai ya ce ba albarka annabi yana yin safu ko rana alhamis in ba wata larura ta kama ba yayi tafiya kai sai a hana ka safu a ce ka bari sai hantsi ya dago shi yasa annabin rahama yace man ataka hinan au arrafan auwa au au dinnan sai ce faqad kafara bima jaa bihi abul qasim ya kafirta da abin da annabi ya zo da shi to irin wayancan karerayin da za a danganta alkhairi da sharri kai kuma a matsayinka na mumini ka yadda to wallahi ka shiga uku in dai har ka yadda kai mumini ne in ka da manje kana yi ka ne shikenan to da manje kana yi ka ne Allah ya ce to ba sai na yi rantsuwa da wannan abin nan ba dan in nuna muku kudarar iko na Allah ya ce ba sai na yi rantsuwa ba a'a wa innahu ai alqasamu bi harantsewa da ita din wallahi laqasamun wata rantsuwa ce law ta'lamuna azim wato rantsuwa ce da kun shina wallahi rantsuwa ce wacce take mai girma ai law kuntum min zi ilmin da kun kasance daga cikin ma'abota ilimi la'alimtum izama wallahi da kun san girman hazal qasam wannan ita rantsuwa din da Allah yayi da kuna da ilimi da kun san girman wannan rantsuwa Allah yake cewa me akan wannan rantsuwa din innahu laqur'anun karim duka fa Allah zai fitar da alqur'ani ne cewa zancen sa ne shi yasa yayi waccan rantsuwa din cewa innahu shi alqur'ani almatluun alaikum wadda ake karanta muku din nan yace laqur'anun wallahi abin karantawa ne karimun mai girman daraja sannan kuma yace fi kitabin makanun wato yana nan rubutacce surantacce a cikin ainihin lauhul mahafuz a wata ruwaya maluma suka ce a'a yana nan a rubuce a hannun a cikin a hannun mala'iku a cikin wani littafi da Allah ya yi musu izini to ko ma ya ne dai yana nan makanun ma'ana rubutacce ne shi kuma musawwinun wanda yake kiyayayye wani ba zai shiga ciki ya katsa landan kamar irin littattafai na farko ba kuma kana shiga za a gane ka saboda me yasa wayannan matsiyata na yanzu ai duka sun ainihin me sun yi kokari su canja Qur'anin amma ya ki yiwuwa dole suka hakura suka bar shi wallahi to sai Allah ya ce me la ya- أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Mm.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace la yamassuhu illa almutahharuna kuma ba mai shafar wannan alqur'ani din sai wanda yake mai tsarki ne ma'ana ma abocin tsarki wannan au ai ma'ana kabari yace bi ma'ana annahayu an hana illa almutahharuna sai ainihin mala'iku ne suke shafar sa a wata ruwaya aka ce awil ladzina dahharu anfusahum min alkufri ko kuma ba mai shafar sa sai wanda suka tsarkaka daga kafirci kenan kafiri baya halatta ya dauka au minal ainihin khabasi ko kuma waɗanda suke masu imanin ne amma sun yi fitsari ko sun yi bayan gida ko suna da janaba jikinsu ko in mace ne tana da haila ko jini na nifasi to baya halatta ta ɗauke shi sai ta yi tsarki tukuna wannan duka maganganu ne ko fassara ce ta malamai tunda Allah tabaraka wa ta'ala dama ya ga mai ne yace fi suhufin mukarrama abin nan muka abin nan fi suhufin mukarrama ko marfu'atin mudahhara yace bi aidi safara wancan shine dalilin da ya sanya wasu maluma suka ce da Allah yace fi kitabin makanun to yana cikin wannan littafi rubutacce da yake hannun mala'iku din wallahu ta'ala alamu malam yace akawalun kun ga malam da kansa a wannan littafi ce akawalun an yi maganganu da yawa wakila la yufhamuhu illa almuttaquna ma'ana laye masu hudin a fahimtar wasu malamai suka ce a'a ba mai iya fahimtar alƙur'ani sai wane ne sai wanda yake mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah kun ga wannan magana ta yi daidai wattaqullaha wa yu'allimukumullah ko ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa Allah sai ya sanar da ku kenan idan babu tsoron Allah ba za a fahimci alƙur'ani ba ko da kai musulmi ne tunda babu tsoron Allah musuluncin bai amfane ka ba ina zaka iya gane alqur'ani ana karantawa Allah tabaraka wa ta'ala yace abi afa bi hadhal hadisi yanzu da wannan alqur'anin ne antum mudhinuna kuke wulakantarwa kuna ƙaryatawa da shi wannan alqur'anin zancen Allah mai tsarki wa taj'aluna rizqakum kuma kuna sanya ainihin me kasanku ma'ana kuna sanya ainihin arzikinku ma'ana kukan gode da irin arzikin da Allah ya yi muku amma kuma shi ƙur'anin in ya ce ku yi kaza kuma kuna ƙaryatawa Allah ya ce me yasa haka yake faruwa wala taj'aluna nasibakum minhu ba za ku sa kasanku daga cikin sa ba ai an ta'amalu bima fihi ku yi aiki da abin da yake cikin sa fatuflihu ku samu ku rabauta Allah ya ce me yasa ba za ku yi haka ba sai Allah ya ce falaula فلولا إذا بلغت الحلقوم na'am وأنتم حينئذ تنظرون Allahu akbar ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Na'am. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, To, ƙwaccan ƙaryata wadda kuke, da wulaƙantar da Alƙur'ani da kuma wulaƙantar da mai karanta Alƙur'ani da kuke yi, da zumma cewa kun yi rantsuwa, cewa ba za a tashi ba. To, falaula, Allah ya ce, Fahalla me ya hana, iza balagatul hulƙum, ma'ana iza balagatin nafsu, waƙatun niza'i alhulƙum, idan ainihin me rai ya kawo maƙosa. lokacin da rayuwa ta ƙare mutum yana shakuwar mutuwa zai tafi ga ‘yan uwa a kusa kowa yana ta zubar da hawaye an daddafe marar lafiya amma ba mai ikon ya cire abin da yake damunsa ba mai ikon kuma ya ce wannan rai ba zai fita ba a mayar da shi ba ba wanda yake da wannan iko Allah ce to me ya hana in rai ya kai irin wannan lokaci eh kuma wa antum ku din nan hadir abin nan hadiri almayyit kuna halace ma'ana hadiril mayyit mayyita kuna halace a gun ainihin wannan mamaci din kowannan mara lafiya har aka zare ransa wa antum hina izin tanzuruna kuma kuna kallo yayi shashekar mutuwa ya tafi idan sa ya buruhi sai kun sa hannu kun rufe idan kuma idan ya rufe ba zai bude ba aka san wanda ba bacci yake ba lafiyar sa kalau dan kai haka ya rufe ido kana cire hannunka kuma he ya bude amma shi wancan kana rufewa shikenan kuma ba zai bude ba Allah ce to me isa kuna kallo in dai har in dai har kuna kallon ƙaryatawar da kuke babu wani abu da zai faru to me ya hana idan rai ya zo makoshi kuma yadda shi ku ce ba zai fita ba sannan marar lafiyan ku bashi lafiya Allah ya ce wani hannu aka rabu ilaihi minku mu ko mu ne muka fi ku kusanci da shi wannan bawa namu bil ilmu da ilimi walakin la tubsiruna sai dai ku ba ku ganin haka ai ma'ana la ta'lamuna zalika ku ba ku san haka ba inji Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce فلولا إن كنتم غير مدينين Mm.
ترجعونها إن كنتم صادقين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, To, falaula, mai ya hana in kuntum gaira madinina, in dai ku ba wa'yanda za a sakawa da abin da kuke aiwatarwa ba ne ma'ana bi an tuba a suna, a tayar da ku. Ma'ana in dai ku gaira mu abin nan gaira mu ba'usina ne, ma'ana ku ba za a tada ku ba, bi za'amikum da irin riyawarku. Au min al-basri, eh wato ko daga gani din ai ma'ana la tadaruna. Malik abin nan malikal maut wa a'awanihi ai ba ku sani ba kun san mala'ikan mutuwa da shi da mataimakansa ai duk ba ku sani ba mala'ikan mutuwa manzon rahama ya tabbata cikin hadisi ingantacce yace mala'ikan mutuwa in zai je daukar rai yana tafiya da ƴan mataimaka ina jin wani malami yana karatu yana cewa wata ke wai ko akwai dan tawaye a Allah ya sa su ne dan kudurarsa kawai ma'ana Allah ya sa su ne dan iko kawai ba wai dan shi wannan mala'ikan ba zai iya ba ko za a je gun dan wani dan tawayen da zai da zai ce zai rike rai ba a'a babu a'a Allah ya sa su ne su zamo mataimaka a gare shi in ya cire rai na mumini ne ga masu karba na kafiri ne ga masu karba in ya cire ran mumini masu karɓar ran mumini za su zo da ainihin abin nan za su zo da kyalle fari mai ƙanshi ƙanshi irin na muski sai a ainihin ɗauki wannan ruhin sai a sa shi ciki sai a naɗe sai a yi sama da shi shi ne a wannan lokaci za ka gama mace in an zare ransa idan ya yi sama to haka nan in kafiri ne aka cire ransa masu karɓar ran kafiri za su zo da baƙin kyalle mai ɗoyi Doyin da bai taɓa jin irinsa ba, an cire ruhin ko an fizge shi, an sa a ciki an naɗe, sai a yi sama da shi. Yana zuwa sama sai a dawo da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan musibar, da mutane da suke ƙaryata ayar Allah suke zalunci, wallahi da sun san masifar kabari wallahi, sun matallahi da ba su yi haka ba. Saboda musibar da take cikin kabari, wallahi ta huce duk tunanin mutum. wata rana zancen ya jima wani gari nan gaba ne cikin damban local government ne garin ana ce masa gurbana wannan gari kafin zuwan mu garin ne abin ba da jimawa ba don wannan yankin ba a daɗe da kore kuraye ba muka je gurin gashi duk kuraye babu su a sauran gurare amma can da ike lungu ne bakin kuma kogi ne to shi kuma baya baya rabuwa da kuraye har sai da aka gayya aka kore su to bayan an kore su ne bai fi da shekara ɗaya ba muka je gurin aka ce da lokaci kaza kuka zo ai da yanzu an shiga ɗaki an rufe to abin da nake son in kawo mana a wannan garin wato ina son fito mana da masifar kabari ne don Allah mu nutsu duk mai saurare wallahi in ka ji wannan abun to in kana da hankali to in kana zalunci ka daina in kana ha'inci ka daina in baka damu da sallah ba to koma ka damu da sallah ka tsayi wani malami muna abin nan muna zaune da shi yake cewa lokaci kaza ne wani ya rasu bai amma bai ambaci sunansa ba yace mun kai shi mun tona kabari ana cikin tonan kabarin an gama tonawa fa irin dan share wannan kawai sai haga wani ruwa kamar zuma yana kulkulowa sai wani yace a malam wani ai zuma ne a wannan ramu a sahi a ciki kuwa yace a to me zai hana a sashi in zuma ne ba shi kenan in mutumin kirki ne sai ya fara sha ba kawai ya ce ba yadda za a canja masa rami suka gyaggyara rami wancan mutum da Allah ya sa zai ji irin azabar ya fahimci ba zuma ba ce wallahi da ya tsoma yatsarsa da ya tsoma yatsarsa yana tsomawa wai irin zai taba abin mamaki sai suka ji ya calle da wani ihu da ba su taba ji ba sai ya rika a kawo a bashi magirbi a bashi gatari ana bashi ya dora akan itace sai ya sare ya tsayar ce haba yanzu naji sauki da Allah me kake tsammani wacce irin fitina kake jin yaji wani kuma kana tonar ramin hayaki zaka ga yana yi duka dan mu gane cikin kabari musifa ce amma mutum kaga ya cantake yana zalunci yadda yake so akwai ranar ƙindillanci. Allah ya ce, Falaula in kuntum gaira madinina, idan da ku ba waɗanda za a sakawa da yakin da kuka yi ba ne, to don mene ne ya sa, carji una hakumai da rai ɗinman ku ce kai rai ka koma. E, ila jasadi ka koma zuwa jikinka ma'ana ila jasadi abinan ilar jasadi, ba a da abinan bulugil hulkum bayan ran ya kai makoshi ka ce ya koma mana inda yake. inda kana tunanin kai ba za a saka maka ba ni ba za a saka min da irin abin da in ran ya zo fita a ce ya koma kai ka san shi yanzu duk ilimin da likita da shi duk ilimin da likita yake da shi da Allah ya san inda rai yake ina sai dai ya kokarin illa kaza za ta iya toshe maka numfashi kaza ya kokarin ya solving din wannan matsala kaza zai iya baka sauki akan matsala kaza iyakacin abin da ya sani ya taba ganin ruhi to wancan fa da yaje ya karanci ilimin jiki kenan yau balle kai ni ku da muke zaune kawai kara in an tambaye ka ina ruhi yake kai ka sani amma mala'ika idan ya zo in ɗan wuta ne zai ce ba ni ranka kawai ba ni ranka aka sun mumini ana shafa shi ana ba shi haƙuri a ɗan taɓo ruhin ta can ya ɗan zamo a ɗan ja a hankali da haka za a fitar masa saboda kafin lokacin ya cika suke zuwa suke fara shirin cire shi don za a cire masa cikin sauƙi aka sun kafiri shi cizgewa kawai ake yi shi yasa zaka ga wani sai an rufe daki wallahi Allah ya sauwake Allah ya ce to in kuntum gaira madinuna in dai ku ba wa'anda za a saka to tarji'una ha in kuntum sadiqina in dai kun kasance ku masu gaskiya ne Allah tarji'una ha inna faitumul ba'asa in dai kun kore tashin alkiyama a cikin korewar sadiqina fi nafaihi kuna da gaskiya cikin korewar ai la yantafi an muhabinan wato an muhabinan an muhallaha ai wannan abu ne korarre ba zai iya yiwuwa ba ba zai yiwu kamar da rai cikin jiki ba Allah ya sauwake sai Allah yake cewa fa amma fa amma in kana minal muqarrabin na'am فروح وريحان وجنة نعيم الله اكبر وأما إن كان من أصحاب اليمين نعم فسلام لك من أصحاب اليمين na'am Allah tabaraka wata'ala yace fa amma in kana idan shi mamaci ya kasance minal muqarrabina daga makusanta ne ma'ana waɗanda suke bin Allah sau da kafa to farauhun ai ma'ana falahu istirahatun wallahi akwai wani hutu na musamman da Allah yake bashi kuma duk hanyar da za a bi a sauƙaƙa masa raɗaɗin mutuwa to Allah tabaraka wata'ala yana sauƙaƙa masa raɗaɗin mutuwa ɗin na taɓa faɗa mana cikin wani karatu a lokacin annabi isa mutumin da ya yi addu'a ya tashi wannan mutumin da ya tashi a cikin kabari sai aka yi dace mumini ne kuma lokacin da ya tashi yake bashi siffar da ya tambaye shi game da ya kaji raɗaɗin mutuwa da yake siffanta masa yace ubangiji na ya ce mala'ikan ɗaukar rai ya tausaya min kaga mumini ne kenan ko sai ce to ya ce ya tausaya min kuma ya zare raina cikin sauƙi saboda ya fitar da ni raɗaɗin mutuwa ya ɗauko wani ruwa ya ɗiga min a ainihin maƙoshina ya ce yanzu haka da kace in tashi da izinin Allah ina cewa ƙiyama ce ta tsayu wallahi sai da in ji ɗacin wannan ruwan da ya ɗiga mu shekara dubu da wani abu fa amma wallahi wannan ɗacin bai bar jikin abinan ɗinsa ba maƙoshinsa ba wannan fa mumini ne to ya kuma kafiri da Allah mu je mu sake tunani Allah ya ce farauhun ai ma'ana istirahatun ya'ani falahu istirahatun yana da ainihin wato wani hutu wa raihanu kuma yana da wani arziki mai kyau da za a ainihin rarrashe shi ana shafa shi ana nuna masa ana ce karkai bakin ciki wajannatun abinan wajannatun na'im abinan na'im kuma yana da wata aljanna ma'abociyar ni'ima sai Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin idan ya kasance wanda za a ba su littafi ne a hannun dama to fa salamun laka wannan aminci ya tabbata gare ka ai ma'ana lahu salamatun min al'azabi ba wata azaba da za ta shafe shi Allah ka sanya muna cikin ma'abota dama waɗanda za su karɓi littafi cikin aminci kuma su zauna a inuwar al'arshi cikin aminci Allah ka sanya mu cikin wannan bayi naka Allah ka raba mu da azabar wuta Allah tabaraka wa ta'ala yace fasa ku duba ku yace fasalamun laka yace aminci ya tabbata gare ka au yuqalu lahu salamun laka anta sai a ce aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan mamaci min ashabil yamin wanda ya kasance daga cikin yan dama wanda ake ba su sakamako ta hannunsu na dama ay min jihati annaka minhum cewa kai kana cikin su to bari mu ji makaryaci kuma fa mai Allah ya ce وأما إن كان من المكذبين الضالين Allahu akbar فنزل من حميم subhanallah وتصلية جحيم na'am إن هذا لهو حق اليقين Allahu akbar فسبح باسم ربك العظيم subhanallahi wa bihamdihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu albarkar wannan sura Amin.
wato wannan sura kar a manta kamar yadda malam ya bayani haka abin yake a cikin hadisance matukar kana da imani da ranka kana karanta ta to Allah ba zai jarrabe ka da talaucin da baka rasa kaza kai ba wallahi duk wayewar gari Allah zai sanya maka mafita ta yadda baka tsammani saboda irin tauhidin da yake cikin ta da ambaton Allah wajen kadaitaka da ni'imarsa Allah ya ce wa amma in kana minal mukazzibina dhallina idan kuma ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa ne batattu kun ga mallan ya ce inna ma wasafahum bi afalihim an siffanta su da ayyukan su aka ce wa amma in kana minal mukazzibina sai aka ce adh-dhallina to wannan zajiran ne anha wallahi dan tsawatarwa ne daga gare ka wa ish'aran da kuma alamantarwa bima aujaba lahum min al'azabi da abin da aka wajabta musu shi na azaba ya'ani anna muqtada az-zahir lallai abin da yake hukuntacce zartacce a fili to an yi kala abin da za a faɗa musu kenan wa amma in kana min ashabi shimali idan ya kasance wanda ake basu littafi ne a hannun hagu to wa'annan lakin adila anhu lallai ya karkata lima zikira ga abin da aka ambata na masu tsoron Allah shi ya karkata yayi wani waje sai Allah yake tutun da haka ne fa nuzulun min hamim sai aka fara da faqo sababiyya ma'ana tunda ya karkata ya bar aikin Allah ya tafi zuwa ga abin da ba a umarce shi ba to masaukin sa shine wuta ce ta ainihin jahima ya shirabu zai sha wannan kun ga kamar yadda jiya na faɗa mana alhamimu wuta ce ta ruwan zafi Allah ya ce ya shirabu zai sha ba a da akalin zaƙumu bacin ya ci wannan bishiya da muka yi magana mai makara wa tasliyatu jahim sannan kuma a shigar da shi cikin wutar jahimu ita kuma mai sabe jiki ce ma'ana dukulin nara wa haza tahakkum wannan fagatse aka yi musu aka ce fano zulum eh ga masauki an ba su to kai in ka ji masauki kai ka ce abin kirki ne sai aka ce amma fano zulum din sai aka ce min habibi saboda gatse kawai aka yi musu summa aqaba ta'ala an mazamuni sura sai Allah ya ta'aqibi akan gaba ɗaya abin da sura ta kunsa yace inna hadha lahuwal haqqul yaqin wallahi wannan abin da aka faɗa muku na maganar Allah da irin sakamakon da Allah zai yi ga masu kyakkyawan aiki da masu mummunan aiki lahuwa haqqul yaqin wallahi magana ce ta gaskiya min idafatin mawsufa kenan ila sifatihi ai annama zikira min in samin nasi kasuwar mutane din nan da aka kasa su ila salasati abin nan firqu kashi uku nan wajaza'i kullu fariqin da sakawa kowanne bangare daga cikin su inda Allah a wajen Allah to huwal haqu shi gaskiya ne kuma al-yaqinun tabbatacce ne saboda haka kai mai hankali fasabbih anan sai Allah yayi magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce fasabbih ya Muhammad bismi rabbikal azim da sunan Ubangijinka mai girma mafi ɗaukaka, abinan mafi ɗaukaka. Ai ma'ana, sabbihi bi ismi rabbika, mutalabbisan bi hamdihi. Shi yasa annabi sallallahu Alaihi wasallam yana yawan ainihin yuwe, yana yawan karanta tasbihi irin haka. Ya ce, Subhanallahi abinan abinan subhanallahi walhamdulillah ko su ba alhamdulillah ko subhanallahi subhanallahi alazim ko subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar duka annabin rahama yana yawaitawa saboda haka shi yasa in ya je irin waɗannan ko kuma irin surori da za a ce sabbaha kaza to annabin rahama kafin yana cewa sabbaha sai ya tsarkake Allah kafin ya wuce gurin shine anan Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake ubangijinka ya Muhammad wanda yake mafi girma mafi ɗaukaka ma'ana ka tsarkake ubangijinka ka sanya shi kuma ainihin mai afadalu wanda yake mafifici waje ala ummatika ko kuma wannan da ya sanya ku mafifita ya sanya al'ummarka ta zama khairu ummatin wata sauyi jami'il umami aka daidaita al'ummarka da dukkan al'ummai gabaki ɗayansu filkasarati wajen yawa ma'ana can daga cikin maganganu jiya da nake gaya mana maluma sun yi maganganu da aka ce sallatun minal awwalina wa qalilun minal akhirina wasu malamai sun tafi akan cewa duka abin da Allah yake magana a cikin al'ummar annabi ne kamar yadda ibnu kasir ya kawo imamul qurtubi shi ma ya kawo cewa wannan as-sabiquna al-awwaluna din ya ce waɗanda suke farko da annabi ya zo suka karɓi musulunci ne suka zam suna da alƙibla guda biyu wato alƙiblarsu da ainihin wato baitul muqaddis ko da kuma aya ta sauka suka juya ma wasu suna cikin sallah suka juya suka koma suka fuskanci kuma ka'aba sai a wasu maluma suka ce sune as-sabiqunal awwaluna sannan wa qalilun minal akhirin da Allah ya ce to sannan sune waɗanda kuma za su biyo baya masu imani ba su ga annabi ba sallallahu alaihi sallam, amma sun yi imani da shi kuma suna faɗa akan addininsa Allah ka samu na cikin su Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu albarkar wannan sura zamu shiga cikin suratul hadid ita wannan sura ta suratul hadid makiyya makiyya ne wasu maluma suka ce madaniya ne Allah ya ce abin nan malam ya ce tana da ayoyi guda 29 kuma wa mawdu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa bayanu annal imana bayani ne akan cewa lalle shi fa imani wato i'tiqadan wa qawlan wa amalan dole zuciya ta kudirce harshe ya furta gabobi mabayyana su aikata bil amwali wal abdani fi sabilillahi wato da jiki da kuma ainihin me da dukiya sannan kuma mutun yayi dan Allah ibta da atin sura malam yace surar ta fara bil hadisi an sifatillahi yadda ta fara da ainihin ambaton Allah wa asma'ihi da sunayen Allah alhusna wa inda suke mafiya kyawu wasi'atu qudratihi wa izzatu abinan wa izzatahu da kuma yalwar ikonsa da buwayarsa ta'ala madaukake wa ma abinan wa malakutihi da ainihin yadda Allah ya kai ga iyakar iko shine wanda duk damar da ka samu daga wajensa ya gutsura maka duk damar da na samu daga wajensa ya gutsura min shi yasa aka ce malakut wal amru bil imani bi wujudihi da kuma umarni da imani cewa shi Allah samamme ne wa bima jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da abinda annabin rahama ya zo da shi summa ah, summa taltahal ayatu sannan wato ayoyi da suke tafi za a karanta wahiyya ta da'u tana kira ne ko ta da'u ta da'u almuslimi na ilal abin nan ilal bazili wasaka'i wal infaqi fi sabilillah tana kiran dukkan musulmi mai imani ya zamo yana fitar da abin da Allah ya hore masa na abinci ne ko na kuɗi ne ko makamancinsa ilimi ne ko ma menene Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa to ya kokari ya bada wannan abin dan Allah ya ciyar da shi dan Allah wata haddasa har yanzu za ta yi magana an ahalul imani ga masu imani wa ahalul nifaki da ma munafikai fal mu'minu shi mu'mini ya sa'a nuruhum hasken su yana tafiya baina aidihim gaba gare su wa bi aimanihim da damacin su lokacin da munafikai ya takabbadu na fi zulumati suna fafare a cikin duhu ma'ana ga bakin duhu ga siradi bakikirin dan aljanna yana tafiya an haska gabansa dama da hauni ta ko ina haske ne ga siradi a fili kuma a hakan wani zai huce kamar walkiya wani zai huce kamar gudun doki wani kamar tafiyar iska wani kuma da rarrafe wani da jan gindi wani kuma zai fada Allah ya sauwake Allah tabaraka wata'ala yace to su munafikai ya takabbadu na fi zulumati suna fafare wato tafiyar dan giya kenan ko kun ga dan giya ba duhu ake ba komai ba yana kallon gabansa amma da yake ganin ba na hankali bane in ya daga kafa sai ya tafi kamar zai fadi ji yake kamar zai fada rami to shi ake kira fafare summa da ati sura sannan sura za ta yi magana ila abinan za ta yi magana ila qillatil ikhtirasi bil abinan bil hayati alfaniya irin yadda mutane suke ainihin neman ita irin wannan duniya mai karewa suka bar al'amarin Allah da kuma irin nadamar da za su yi ranar kiyama lokacin hayo siradi wa umirat bis sabari za ta yi umarni da yin haƙuri alal nawa'ibi bisa musibu da suke samun bawa a ɓangaren jikinsa ne a dukiyarsa ne a 'ya'yansa ne ko a karan kansa ko a iyalansa to za ta yi magana na ban haƙuri akan irin wannan musibu watan wihi bi hikmatin za ta kuma bayyana irin hikima na irsalin rusuli yadda Allah ya aiko manzanni wal kutubu da littattafai li iqamati umurin nasi dan tsayuwar al'amuran mutane alal adalil amma a bisa adalci na gabaki daya wa katamati sura sannan surar za ta cika bil i'tibari da lura bil a'ammi sabiq abinan sabiqatu da ainihin me magabata wayanda suka huce gabaki daya wa bi qisasi nuhu da qissar annabi nuhu wa ibrahima da annabi ibrahim sannan mala yace kai wa ahafadihim har ma da jikokin su ma'ana wa ahafa abina wa ahafadihim ar-rusula da jikokin su waɗanda suke manzanni wa bi qissati isa ibnu maryam da qissar isa dan maryama wa mawqifu atba'ihi da matsayin waɗanda suka bihi mai abinan min da awatihi kenan wa audahat sawabul muttaqi sannan surar za ta yi magana yadda Allah ya fito da ladan wanda ike mai kiyaye dokokin Allah wa mudha'atu ajrul mu'minina ko wa mudha'afatu ajrul mu'minina da yadda Allah zai ninka ladan waɗanda suke mu'minai da makamantansu abubuwan malam ya kawo su da yawa na faɗe su alat taqsir sai Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim na'am سبح لله ما في السماوات والأرض mm.
وهو العزيز الحكيم Allahu akbar له ملك السماوات والأرض mm.
يحيي ويميت na'am وهو على كل شيء قدير Allahu akbar هو الأول والآخر والظاهر والباطن mm.
وهو بكل شيء عليم Na'am. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi, ma'ana ma fi samawati wal ardi, sabbaha lillahi. Dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai ga baki ɗaya yana tsarkake Allah, ai ma'ana na zahahu kullu shai'in. Shi yasa can wata aya Allah ya ce, Ma min shai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna تسبيحه tasbihahu sai dai ku ne kai ni ku ba mu san wannan tasbihin ba ƙasa wannan da kuke kallo wallahi a cikin tasbihin Allah take bishiya kana gindinta kana ta fitsara ita kuma da tasbihi ga Allah Allah ka datar da mu wallahi da dan adam yana jin magana irin wayannan bayi na Allah da bai shegantaka ba wallahi da irin masu kashe kashen can natsiya da basu yi ba wallahi Allah tabaraka wa ta'ala kowanne irin halitta da take cikin sammai da ƙasa wallahi tana tsarkake Allah wa tasbihu ya'ani tanzihihi abinan tanzihu abinan tanzihullah suna tsarkake Allah madaukake ai itiqadan wa qaulan wa amala a kudirce a zuciya sannan da bakuna da ainihin aiki amma la ya leko bi ainihin mai biji abinan bija na bihi subhanahu wa ta'ala da duk abin da bai cancanta a ainihin ɗan farashi ba zuwa ga ɓangaren Allah mai tsarki da ɗaukaka to sun tsarkake Allah ma'ana man sabbaha fil ardi kenan wal ma'a duk abin da yake tsarkake Allah ko kuma abin da ke cikin sam abin nan ƙasa ƙasa yana tsarkake Allah hatta ruwa yana tsarkake Allah abin da yake cikin sa yana tsarkake Allah kai abin da ini sa da haka ma tsarkake Allah yake wannan ainihin madin nan maluma suka ce asalinta abin da yasa ba a ambanta ko ba a ambata man ba aka kawo ma suka ce ana rinjayar da mafi yawan halittu ne duka suna ainihin tsarkake Allah wato kamar anan malai yana son ya fito mana cewa akwai abin da yake ana shakka su ba sa tsarkake Allah to amma kuma Allah ya ce wa mamin shay'in ko babu wani abu wannan shay'in din nan suka ce komai ya shiga biyayyar ko ta zama ta kana so ko ta zama ta abin nan ta dole wato dau'an aukar han kenan Allah ka datar da mu saboda haka sai Allah ya ce wa huwa shi Allah al-azizu mabuwayi ne cikin mulkinsa al-hakimu kuma shi Allah gwani ne cikin ayyukansa la yaghlibuhu shay'un babu wani abu da zai rinjaye Allah wa kulli shay'in kuma kowanne irin abu ya fa'aluhu Allah ya aiwatar da shi ne bi hikimatu da wata hikima ala wafaqin wa qatadahu bisa ainihin dacewar abin da idace da hukuntarwarsa wato duk abin da Allah ya halitta ya halice shi ne bisa me bisa dacewa da irin yadda yake so ma'ana yadda ya hukunta sai Allah ya ce to lahu mulku samawati mallakar samai da ƙasai ga baki ɗaya nasa ne fa innahu mawjidul lahuma su samamu ne gare shi wal mutasarrifu fihima kuma shine wanda yake jujjuya al'amuran su yuhyi yana rayar da me da ainihin wato ainihin wato dukkan halitta ma'ana bil insha'i wato da kirkira kenan wa yumitu kuma yana ainihin kashewa ba'adahu bayan ya ainihin raya din wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan kowanne abu Allah yace huwal awwalu ka karanta huwal awwalu Allah shine wanda yake na farko ma'ana qabala kulli shay'in bila bidayatin Allah shine na farko ba tare kuma da samun gurbin faruwar ba wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah masani ne ga kowanne irin abu shi yasa da Allah yace huwal awwalu sai yace wal akhiru kuma shi Allah din shine kuma na ƙarshe babu wani sai shi babu wani sai shi kuma bila nihayatin shi din kuma ba tare da samun ƙarshen sa ba wa zahiru kuma Allah shine a bayyane a fili ma'ana bil adillati alaihi da yadda yake nuna ikon kudararsa kai da ganin kanka ka san akwai Allah kawai a fili ba sai an ce maka akwai ba walbaɗinu kuma Allah shi ne mai shi ne wanda ike a ɓoyen ma shi ɗin shi ne an idirakil hawasa daga dukkan riskar duk wani mai motsi da ya kai da tunaninsa to Allah shi ne Allah a wannan gurbin wa huwa bi kulli shay'in alimun kuma shi Allah masani ne ga dukkan kowanne irin abu saboda haka sai ce huwa allazi khalaqa samawati هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش na'am يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها Allahu akbar وهو معكم أينما كنتم Mm.
والله بما تعملون بصير sai mu tsaya anan Lam.
saboda saboda lokaci sai mu tashi lahu mulku samawati na'am Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana shi Allah bayan ya tabbata cewa shine Allah kuma shine wanda yake da iko kuma shine masani akan kowanne abu sai yace to shine fa ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida maluma ba yadda suka yi sabani suka ce wannan kwanakin Allah haka yake so ya zabi kwanaki shida wallahi haka Allah yake so min ayyamid duniya kuma daga ranaku irin na duniya daga ranar ainihin me farko ranar lahadi ƙarshe ranar juma'a da wannan matsayata yahuda suka fakaice suka wai ba za su yi aiki ba su an haramta musu aiki ranar asabar kuma ƙarya suke a littafinsu ba haka ba ne to Allah ya yi wannan maluma suka ce a'a don saboda iko ne da manufarsa ba wai don abun Allah ya fi ƙarfinsa ne ya yi shi kin ƙimtawa ba da kalmar kun a'a ba haka ba ne a'a hakan Allah ya so kawai kuma sun mastawa alal arshi ya kuma daidaita akan al'arshinsa ai khalaqallahu Allah ya halicci halitta sun mastawa ya daidaita alaihi akan sa bi nafsihi da karan kansa haqiqatan ma'ana amma istiwa'u yaliqu bihi daidaita irin wacce ta cancanta da shi malam yace wala na alamu kayfiyatahu ba za ka ce ga irin zaman da Allah yayi ba ba za ka ce ko ya kashin gida ba ko ya sunkuya a'a shi ya san daidaitarsa ya alamu ma ya lijo kuma Allah ya san dukkan irin abin da ya da kulufil ardi yake shiga cikin ƙasa kama ilmadari kamar ruwa da yake sauka Allah ya san lokacin da yake zuwa ya san ya shiga ƙasa ya san ina yake tafiya ya san kuma abin da yake dalilantarwa da abin da zai fita sannan malam yace wal amwat da bayi da in sun mutu a sun mutu ake sa su cikin ƙasa din duka Allah ya sani wa ma yakhruju min hada abin da yake fitowa daga cikin ƙasa duka da ilimin Allah ne malam ya kace kan nabati kamar tsiro wal ma'adi abinan wal ma'adin da kuma ainihin ma'adanai da ake tonan su a ƙasa duka Allah ya shimfida shi arziki ne ga bayansa wa ma yanzilu minas sama'i da ruwan da yake sauka daga sama ko kuma abin da yake sauka a sama na rahama wal azabi da azaba shine ma'ana wa ma yanzilu kan rahamati wal azab wa ma ya'riju da abin da yake ya sa'adu yana hawa fiha cikin ita sama din ya ce kal a amali salihati kamar ayyuka kyawawa kun ga ba ambaci munana ba saboda mummunan aiki yana zuwa bakin kofa ta farko za a dawo da shi idan sallah kai in ba a karbe ta ba tana zuwa bakin kofar sama ta farko za a nade ta kamar yadda kake nade wanki ka matse sai a dawo da ita sai ta zo ta bugi kirjinka sai kuma taimaka addu'a ta tsinuwa Allah ka tsare mu amin eh za ta ce zayyi akallahu kama zayyi atani to kamar yadda in kayi ta yi kyau ita ce hafazaka Allahu kama hafaztani tana can an ajiye maka an ajiye mun an ajiye muku duka masu imani wanda suka tsaya suka yi sallar da ilimi to shine Allah madaukaki yake gaya mana anan wama ya arju fiha da abin da yake hawa cikin sammai na ayyuka masu kyawu kamar yadda Allah ya ce man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adul kalimu sai ya ce ad-dayyibu sannan kuma ya ce wal amalu salihu yarfa'u saboda haka mummunan abu baya hawa sama duk mummuna kar ake yiwa da shi kawai saboda ba shi da amfani sama tsarki ne da ita Allah ya tsarkake ta wa'anda suke cikin masu tsarki ne Allah ya tsarkake su saboda haka babu ƙarya babu ha'inci babu datti a cikin sammai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma wa huwa ma'akum Allah yana nan tare da ku ma'ana wa huwa shahidun lakum ayyuhan nasu Allah yana nan tare da ku aina ma kuntum duk yadda kuka kasance wa huwa abinan ala arshihi yana kan al'arshinsa ma'ana fawqa samawatihi saman sammai as-sab'i guda bakwai wa ma'akum amma yana nan tare da ku bi ilmihi da iliminsa kamar yadda annabin rahama suna tafiya idan sun dan hau tudu ya kabba abin nan yana kabbara in sun dan yi gangara ya kabbara sai mutane sahabbai suna ta daga sauti yace ya ayyuhan nasu irba'u abin nan ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innahu yadda al'amarin Allah yake ma'akum yana tare da ku innahu sami'un qaribun shi yana nan mai ji ne kuma a kusa da dukkan mai kiransa yake saboda haka karkai sauruhoho kana kiran Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuka kasance Allah yana nan tare da ku da ilimin sa wallahu bima ta'amaluna basir kuma Allah game da abin da kuke aikatawa zo basir ma'ana zo basare ma'abocin gani ne waye basiru bima ta'amaluna saboda haka yana kallon duk irin abin da kuke aikatawa fa yujazikum bihi zai sakan ya muku Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka kyautata mana ita shugabanninta Allah ka kyautata su ya Allah Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu ka shiryar da su in ba masu shiriya bane ya Allah muna roƙonka ya Allah kai mana canji mafi alkhairi Allah kai mana canji mafi alkhairi na'am
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kawai haka jikin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai Kuma ina to, yin ji- a kafin abin da ya shafi asusun marayu idan muka lura za mu ji yanayin a, sautin namu ya kasa daidaita saboda yanayin amplifier din ta riga da ta lalace kuma an yi iyayen da za a yi gyaran ta dai masu a, gyaran su ba da shawarar sabuwa ne kawai muna fatan Allah ya kawo mana yadda za a yi a mallaki sabuwa din Ah, na biyu abin da ya shafi asusun marayu akwai ah, bashir ahmad ya ba da naira dubu ɗaya wani adon allah ya saka masa da alkhairi amin akwai kuma wani bawan allah shi ma da ya bayar da naira dubu ɗaya Mm.
sannan akwai wani bawan allah shi ma da ya ba da naira dubu ɗaya duka Allah ya saka musu da alkhairi musu da alkhairi amin Ah, ga asusun da za a iya tallafawa a marayu kamar yadda muke magana cewa tsarin marayu namu akwai abubuwa da yawa wani lokacin akan dan dauki abin da ya shafi ah, ɗawainiyar makarantarsu jifa-jifa da abin da ya shafi yanzu na gaba abin da yake gabanmu hidimar layya ne akan sayi ah, s- dabba a yanka a raba a wannan gidajen maimakon layya da su babu wanda zai yi eh, zai yi musu to masallaci ta ƙarƙashin wannan kwamitin akan saya a yanka a raba a wannan gidaje nan su ba wai layya ake yi musu ba amma dai ana wadata su da nama a ranar sallah din a madadin abin da suka rasa na layya din fatan yan uwa za su ci gaba da taimakawa da shawarwari da aljikunsu da kuma duk abin da ya dace Allah ya saka da alkhairi a kawun nan ba da kamar haka 30 74 12 72 79 wato uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara first bank yakubu abdullahi jibril allah ya saka da alkhairi amin assalamu alaikum warahmatullahi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين